a sheik muhammad manga abba misau tare da alaran masabo muhammad miya kuma kamar yadda muka sani shi malam muhammad manga abba misau yana daga cikin ajin shugabanni ne jagorori wadda muna bayanin ba wa'azi ne suke sosai ba suna su taujihi ne su suna wa'azi ne wa masu wa'azi shi kuma taujihi ko wa'azi wa masu wa'azi baya daukar lokaci mai wa'azi yayi awa guda mai jan hankali mai wa'azi yayi minti biyar insha Allah Allah ya datar da mu da fatan malam Muhammad Manga Abba Misau zai yi mana taujihi sosai sosai Allah shi datar da mu Allah rama bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بأيديهم وبأيمانهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وتربصتم ورتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور
الحمد لله الحكيم الحنان الذي كلك الإنسان من روح وجسد وكلك ما يرى وما لا يرى من الملائكة والجان فعال لما يريد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya halice mu a jinsi na ɗan adam ya sanya mu musulmi muna gode masa Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabawa da zamunna daban-daban Allah maɗaukakin sarki ya mana jinkiri ya aje mana abin da ya fi ya haɗa maza manzan da ya fi shine manzan Allah Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam muna gode wa Allah Ubangijin talikai yana da saƙonninsa da yawa ya mana jinkiri ya haɗa mu da abin da ya fi shine alkur'ani mai girma muna gode ma Allah tafiya ta yi tafiya hijira na manzan Allah kawai shekara 1448 lalle ne wannan tafiya ta yi nisa amma Allah madaukakin sarki ya mana kyauta da tsari da imani ya hada mu da wannan da'awa ta kungiyar jama'atu izalatul bid'a wai ga mata sunna muna gode ma Allah Allah madaukakin sarki ya sa mu cikin kaburbura muna musulmi ‘yan uwa musulmi wannan wa'azi na yau ƙarƙashin tsari wanda yake na jihar Bautin Najeriya na wannan ƙungiya namu wanda yake mai albarka a ƙarƙashin jagoranmu Profeso Zubairu Abubakar Madaki ya jagorance mu da majalisarsa da ‘yan agajinsa’ da sauran jama'a da sauran ɗalibai an shigo wannan gari mai albarka na bununu ko na iya faɗan abin sosai ko bununu ko bununu mun shigo wannan gari mai albarka da kuma wani babban albarka na gefenmu babu abu mai daɗi babu abin farin ciki a ce an taho da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala a ce mai ƙasa yana zaune ya Allah ka shaida ya Allah ka shaida mun zo wannan garin ba don komi ba don mu isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala mun san cewa wannan saƙon kan ba mai tsufa ba ne muka dace da jagora na gari mai martaba na gari muka same shi a cikin ƙoshin lafiya ya Allah ya haraci wannan waje domin saboda shi ma ya yi mubaya'a wa wannan ni'ima na alkur'ani wanda ka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka albarkaci wannan sako da muka shigo da shi wannan gari wanda yake mai albarka ya ku bayan Allah Allah madafafin sarki ya mana ni'ima wanda yake ya waje ba a gare mu gode masa idan mun gode masa lalle ne zai saka mana amma ku sani fa cewa duk ni'iman da Allah ya mana bai mana ni'ima kamar zuwan sakon manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wama bikum min ni'matin fa min Allah وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجعرون الله يقول أمانا دو أبن دكوك قالينا نئمة babba da ƙarami babu wace ku gane cewa daga Allah ne Allah ya faɗi wannan magana don ya ja hankalinku ku gane cewa awa ya kamata ma'ana ku gode mawa Allah da kansa ya nuna muku cewa kar ku shagala kar ku manta ni'man nan na mulki ne ni'man nan na zaman lafiya ne ni'man nan na ruwan sama ne ni'man nan na iman dude daga Allah ne wa azama ni'matan an'ama Allah bi an'ama biha ala hadhihi al-ardi babu wani ni'ima ku sani wanda zai sauka a wannan ƙasa babu abin da yafi an ba a safi ha rasulul karim babu wani ni'iman da ya wuce zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam au an ba a safi har rusul ko kuma babu ni'iman da ya ji a wannan kasan face aikowan annabawa da Allah subhanahu wata'ala ya li yad'uhum ila ibadatillahi azza wajal Allah ya aiko annabawa Allah ya aiko annabawa don bayin su kasance su bauta ma Allah da dalili don bayan su yi koyi da annabawa don su yi bauta akan ilimi duk wani annabi da aka turo za a faɗa masa abin da zai faɗa ma al'ummar shi su kuma waɗanda aka tura musu za su yi koyi da wannan annabin nan nasu wani abin da ya bani tsoro shine wani aya daga cikin ayoyin alkur'ani mai girma wanda ya tayar mini hankali ya sa na girgiza hannare na abin da nake yi Allah madaukakin sarki yake rintsuwa wannan rantsuwa na Allah subhanahu wata'ala shi ke sa jikina ya sanyi Allah yana cewa walakal arsalna rasulana bil bayyinati ko
ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز mai gabatarwa ya ce tana taujihi zan yi zan ɗauki gaba ɗaya ciki farkon gaban zan ɗauka ƙala ta'ala wala kal arsalna rusuluna Allah subhanahu wata'ala yake cewa wallahi wallahi mu ne muka aiko annabawanmu bil bayyinati Allah ya ce da ainihin hujju da ainihin dalilai hujja maganan Allah anan Allah yana gwada mana cewa
تعالى magana a kai هذه الجملة مؤكدة باللام وقد Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan jumlar za Allah hakika yayi wani rantsuwa ya rantse da wannan lamun din ya rantse da kat wal qasamil mu'ay muqaddar bit taqdir wallahi lakad arsalna abinda Allah yake so ya nuna muku cewa ba yana so ya gwada muku cewa ya aiko annabawan bane dai ba abinda Allah yake so ya nuna muku wallahi ni ne na aiko annabawa da dalili wala Allah ka'ilan wala Allah mai sauraro na ya kulu zai ce kayfa yaqsimullahu azza wa jalla yaya Allah zai rantsa idan zai yi magana wa kayfa yu'akkilullahu khabruhu bil qasam yaya Allah in zai bada labari sai ya rantse wa huwa sadiqu wa huwa sadiqu bi za'al hali Allah tintinin mai gaskiya ne abinda yasa Allah zai yi amfani da wannan innal qur'anil karim lalle ne alkur'ani ma'ana mai girma nazala bi lisanil arabiyyin mubin hakika ya sauka ne da harshen larabci wal lisanil arabiyyil mubin kalma kuma harshe kuma na larabci al mubin yu'akkidul ashiya'il himma wal ashiya'il munkara hakika kalma ta larabci galibi in abu yana da muhimmanci ana rantsuwa da shi in abu yana da muni ya muni ana ainihin rantsuwa da shi bi anwa'il mu'akkadati da ainihin nau'o'i wanda yake na rantsa-rantsa hatta yutma'in al-mukatif har ana Allah yana rantsuwa ko kuma ana yawan ta rantsuwa ne dun saboda mai sauraro ya samu nutsuwa ya ku bayan Allah Allah bai rantse ba sai dun saboda ku samu nutsuwa wala yartabil martaba don gudun mai shakka kar ya shakkan annabawa don gudun mai shakka saboda karye sakcaka wanda yake na annabawa wa hadha yazkuru alqur'anan kaseera akan wannan ne zaka samu irin wannan rantsuwa da Allah yayi zaka samu a cikin alqur'ani wajaje da yawa wa amma tawkilu huna amma wannan rantsuwa da Allah yayi anan laysa mansiban ala irsalir rusul ba Allah yana rantsuwa bane akan ambin da ya shafi zuwan annabawa ba a'a li anna irsalir rusul ma'lumun kowa ya tabbatar da cewa eh annabawa sun zo قال تعالى وإن من أمة إلا خلا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن من أمة باب دقاء الأمة إلا خلا فيها نذير باب دقاء الأمة نسك وتي فاتيكون الأمة أن جنجنا متى ونمي مغانا دقاء تكيم منذني لكنه منصب على قوله أما أبن يسأل الله يرنسي أنا ya rantse ne don wannan kalma kawai bilbayyana ce wannan kalman ɗai ya sa Allah ya rantse alma'ana abinda Allah yake nufi ai ya aiko annabi Musa sai ya hada shi da ayoyi ya hada shi da ainihin abubuwa dalilai daban-daban mai lokaci yana gefe na amma Allah bai aiko annabi Musa ba Allah rama ya karanta ba sai da ya nuna masa ayoyi kuma dama Allah ya ce mun aiko annabi Musa da ayoyi guda ta karka karanta a cikin ayoyin akwai hannu da sauransu akwai maganan kwaɗi akwai maganan jini duk waɗannan abubuwa annabi Musa ya tafi ne cikin al'ummarsa nan saboda kar al'ummarsa su yi shakka annabi Isa alaihi salam Allah da ya hangi al'ummansa suna amfani da yawan magunguna da likitanci, Allah subhanahu wa ta'ala da ya aiko shi, sai ya aiko shi da abun mamaki babba, ya ce, Kai ba maganan warkarwa za ka yi ba, bayan warkar da kuturu, bayan warkar da makaho, har ma za ka tashi gawa. Annabi Isa alaihi salam lokacin da jama'arsa suna shakkan abin da yake yi, ya ce, Mu tafi makabarta, suka tafi makabarta suka tsaya. Annabi Isa ya ce, A nuna masa gawan da tafi jumawa, aka nuna wani gawa, wani kabari wanda ya fi jumawa. annabi isa ya tsaya akan wannan gawa wannan magabar wannan kabari ya ce kum ya abdullah saboda haka sai ga ƙasa tana buɗewa sai ga mutum ya tashi yana ashadu allah ilaha illallah wa anta isa rasulullah Allahu akbar wannan sai allah ya ce a'a kai manzon allah muhammadu kai ne shugabansu abinda za mu yi ba za mu baka kwado ba ba za mu baka jini ba ba za ka haska da hannunka ba alkur'ani ya isa ya zama aya kai ba abinda za mu iya baka abinda za mu baka kawai ya zama aya babba shine alkur'ani mai girma shi yasa Allah da ya zo ya ce kadda'akum minallahi wa nurun ko
ولقد جاءكم من الله
nurun wa kitabun mubin mm shine ولقد جاءكم من الله nurun wa kitabun نور وكتاب مبينا
sai Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana a cin anan cewa Allah in ya aiko manzon Allah ba wani abin da zai iya bashi babban aya shine ya taho da saƙonsa shine ainihin abin mamakinsa annabi Musa saƙonsa daban a taura daban annabi Isa injila daban saƙon daban amma haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi bashi sai ya bashi alkur'ani mai girma malamai suka ce abin da yasa saboda girman kayan al'ummar zamanin da ainihin dagawa su bai wuce akan fasahar magana ba saboda haka sai alkur'ani yazo ya share dukkan komai in ko haka ne ya ku mutanen bununu da kewayenta mun shigo da alkur'ani mai girma ku bi wannan haske mu bi ku bi abin da Allah subhanahu wataala ya ce don ku zauna lafiya ya shugabanninmu da talakawanmu da yaranmu da matanmu alkur'ani ya taho da dukkan sakonni in kun zauna lafiya rayuwanku yana cikin alkur'ani mai girma wallahi nisa ta yi tafiya hijiran manzon Allah ya shekara 1448 kiyama yayi kusa in ka shirya ka shirya ka samu guzuri don ka koma ga Allah subhanahu wataala Allah na cewa wa allaysa lil insan illa ma sa وأن ليس للإنسان إلا ما سعى
Ashek Malam